hijiri surar hijiri kenan makiya tun maka ta sauka waya ta sun wata suna ayatun ita aya ce tisin da tara.
Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Re Tilka ayatul kitabi wa Qur'anin mubin بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را الله أعلم بمراده بذلك ألا لمسنيك ألا لكتعي مسنيد أبو النسنسا لتولى وقتنا حرفا قدا أكو أفركم وانا سورة ذلك أي هذه الآيات وقتنا آيوين آيات الكتاب آيوين للتاتي ai ayoyi ne daga littafi wa qur'ani kuma qur'ani mubinin mabayyani muzhirin mai bayyanarwa da laki ga gaskiya min albaɗin daga bata.
Rubama ya waddon ladina kafaru laukanu musulmin.
Rubama fitta siri, wacce kafifi rubama duk fasirar su daya. Da yawa ya waddon ladina kafaru wanda su kafirce za su yi guri. Yawmal kiyamata ranar kiyama idan ayanu halahu in su ga halin da suke ciki wahalar musulmi na ga halin da musulmai suke cikin kwanciyar hankali za su yi gurin laukanu ina su ma a ce a duniya sun kasance musulmi na musulmai wa ruba ita ruba lita kasiri ta yawaita a ce fa ina hushi ya kasaro menahum kama ni zalika gurin da ma musulmi zai ta yawaituwa a kafirai ranar kiyama wakila ta ce lita kalili ɗanka ya ta karantawa ce fa ina al'ahawala tsore-tsoren kiyama turin cewa za ta kidimantar da su bala ya fi kuna ba za su falko ba hata ya tamanna wuta lika hatta sun yi gurin haka illa fi a hayanin kalilatin sai a in ba a cikin yan lokuta yan kaɗan ba.
zarhum ya kulu wa ya tamatta'u wa yulhihimul lamal fa sawfa ya'lamun zarhum kyale su ayo su rike lufufa da kyale kafirai ya muhammadin sallallahu alaihi wa sallama ya kudu fitaci kyalin fitaci wa ya tamata suna jin daɗi bi duniyayin da duniyansu wa yi ni'imar amalu guri na shagaltar da su da dolin umar da rawancin rai da aka ba su wa gairi da waninsa ya rudar da su ya shagaltar da su anin imani gabarin imani fasau bai alamu da sannu za su san ake mata amurayin karshen lamarinsu to haza wannan ibada an faɗe ta ne kabla al'amur sun kafin umarni bil kitali da fara yaki wa ma ahlakana min qaryatin illa wa la kitabun ma'lum wa ma ahlakana min qaryatin babu wata alƙarya urida ahaduha an nufi mutanen alƙarya illa wa la kitabun sai na tana da wani rubutu ai kitabun littafi ko ko kitabun ajalin lokaci ma'alumun sananne ai mahadudun abin iyakancewa na ihlaki ha saboda halaka ta ma tasbiqu min ummatin najalaha wa ma yastakhirun min ummatin wata al'umma ma tasbiqu ba za ta riga ba yana da ajalaha lokacinta wa ma yazan tun kafin lokacin yayi ki kokari ya zan tun mata ta yi kokari ta halaka kanta wa ma ya tashi nuna ko ba za su yi jinkiri ba ano daga lokacin da lokacin halaka su ya zo su ba magana sai tsayawa.
وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون وقالوا كافران مكة سنتي للنبي قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الذي نزل عليه الذكر ذكره يا وي وي يا كي وي أتي وكا وانا أنسو كما تدعى القرآني inna kai na majnun mun tabbata ma hukaci ne kai ai gawaje law ma tatina jil malaikati in kunta min as-sadiqin law ma tatina me yana kabo mana bil malaikati da malaiku in kunta in har ka kana ce min as-sadiqin cikin gaskiya masu gaskiya fi kaulika cikin fadarka annaka nabi wai annabi ne kai wa anna hadha al-qur'an kuma wannan qur'ani ne inda Allah daga Allah ya to qala ta'ala sai ubangiji yace ما تنزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منذرين ko da suke sau neman sauka mala'iku mala'iku ba su kowa haka nan banza ma tanazzalu almalaikatu to sai shi harfu ihdatta aini akwai ta ta tsayan ta biyu ai ma ta tanazzalu malaikatu malaiku ba ta sauka illa bil haqi sai da azaba wa ma kanu in ko har sai jama'a malaiku sun sauko to ba su zamo ba idan yayin saukan nan nasu yani ai idan ai hina nuzulil malaikati yayin saukan malaiku bil azabi da azaba to ba su zamo mun zari na abun jirkin zinkin samawa إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لهاتفون inna mu nanu mu takidun da ismi inna wato takidi ne ga sunan inna nazzalna mu ne muka saukar da alzikir qur'ani yadda yake muku din nan lalle mu ne muka yadda muka saukar da shi ko ku yadda ko ka ku yadda wa inna kuma mu la hafizuna masu kiyayewa ne lahu qur'anin nan min at-tabdil daga musanyawa tun daga ran da Allah ya sauko da shi har zuwa yau ba ƙara ko duban ba ba kuma rage shi ba kuma ana cire shi wani zai ce zai gane cewa an cire yanzu nan mas- ko yaro ne masarin qur'ani ya kama karatu ba babba kai ya kama karatun qur'ani amma sai nan yaron masanin qur'ani ne ya fi su sanin qur'ani yana banna ya ce kike kike zaga yana yana da yana da kasa yana ja mai burki kamar yadda a zamanin da qur'ani yake sakandare shi ba ma ba sa mai digo ba to ana karatu ana karatu sai wani titi ya ce yana karanta fatiha to sai ya zo wajen iyaka na abudu wa iyaka na sa'in to ta ta ba digo sakan da nisa da iri ɗaya ne sai ya ba da ci sai ce a taka bi abdin wa a taka bi saba'in sai ya zo ce a a ba ba haka yake ba haka yake ba ba kai yaro ni za ka yi gyara a qur'ani aka gaddama wata ce ta ba sa ta je wajen manyan sahabbai ya zuwa wai yaron nan ne wai a je je je ne ina karatu fata wai ce wai zai man gyara sai aka yi baba sai ce ce na rubuta karanta mu je yana ga bai ka mu karatun fata ai ya kawo iyaka na rubuta sai a taka da aure ai a taka ai in ka tare ya ta da shi da iyaka ai dan layin fita da abdin in ka tare ba ka ka ka tare ta da ka tare kuma ya a ta karfe da shi da nasa'in ai duk sakandamin su guda to za ta a da shi da haka yake wai da yaron ne faɗa iyyaka na abudu wa iyyaka nasta'in haka yake to za ka qur'ani ba ya canzuwa to saboda Allah ya rike abinci sai sa yake canzuwa amma su kafirai na yahudu na nasara da aka ce masu ito da masu ce zo min alkitabi to sai sa su aka ba gadin littafin to tunda su aka ba gadi suna da masu fanna zamanin Allah ya tsare ya kiyaye abinci da ka bata Allah zai tuna asirinka
ولقد أرسلنا من قبلك في شيء الأولين Na'am, to muna tabbili daga musanyawa wata harifi da jirkita wa ziyarta da ƙari wa nakasa da rage wala kada arsalna hakika mun aiko yin rusulan manzanni kamin kablika gabaninka fi fi'il awwali ya cikin jama'u na farko وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون وما كان يأتيهم من رسول باب ونمن زود زي زو مسو illa kanu sai sun kasance ya safi na suna izgili da higa manzan nan kar sai za ya kaunuka kamar izgilin mutanen ka suka da suke maka to wa hada wannan tasmiyatu san ta bakin ciki ne da ga annabi sallallahu alaihi wa sallam كذلك نسلكه في قلوب المجرمين كذلك أي مثل إدخالنا مثال شجوا مؤتكبيبة قرية تاو قرية تاوى في قلوب أولئك أتنزو توي ودنان to naslukuhu ay nadkhulu nadkhulu za mu shigar da qur'ani fi qulubil mujrimi cikin zuciyar kafirai ai ku fare makata kafiran maka لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين la yu'minuna bi ba za su imani da annabi ba sallallahu alaihi wasallam wa kada kanat sunnatul awwalin to al'adan mutanen farko ta riga ta shuɗe al'ada nan ai sunnatul lahi al'ada Allah ta yin cikin su ne ta azidi su al'ada su karyatawa bisa kazirin saboda wato ita ce sunnatul lahi ta yin al'ada Allah a cikin su ne ta azidi shine azabtar da su bisa kazirin saboda karyatawa su anbiya ahum annabawan su wa haulai su ma wannan kafirin ba su karyata ka ba musulmi irin waɗancan to abin da ya samu waɗancan su ma zai same su ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون ولو فتحنا عليهم da za mu bude masu baban wani kofa min sama'i na sama fazallu su zama ya arzuna suna hawa fihi a cikin kofar nan ya to laqalu kaji sun ce kai anya wannan kofa kofa ce kuwa to za ka ce inna ma sukira abdul awsana an rike ganin mu ne wato rufa ido akai mana balibar da nahanu mu kawun masuruna ainihin jayar da mu da sihiri ne ayyu hayyalu an kamanta ilaina gare mu ne zalika haka sai mu ga amma kamar kafa kamar sama muke zuwa amma ba sama muke zuwa ba ruwa ido ne kawai to ko da an basu ba su suka ce a basu dama ba su je saman ba to ko da an basu dama to abinda za su ce kenan da haka ko ba za a basu ba tunda ba ba me amfanin zuwa aya imani ne domin ba su imani tunda ba za su imani da ita ba ba za a zo da ita ba
ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين ولقد جعلنا بروجا في حقيقة من سنة برجوجي في السماء أسمى اثني عشر قوم شاديو جاسنا الحملة شيني حملو والثورة دثور والحر والجوزاء دجوزاء والسرطان دسرطان والأسد دأسد والسنبلة دسنبلة والميزان دميزان والأقرب دأقرب والقوس دقوس والجدي دجدي والدلو ددلو والقوت دقوت تدو دنا ودان سن manyan manyan taurari ne guda uku ai guda goma sha biyu su ne matsayin wata wata to suna matsayin wata to su kuma suna daga kananan taurari wanda suke su ne manzuloli manzulolin su to in kana duba jaridan mujallin laraba to za ka ga bayanin su za ka duk wannan din da za ka za ka hoton su haka a dire a cikin kalanda kowanne da sauri din Ahmad din za ka dan akuya sauri din za ka sa jauza din da za ka tauraro wasu dan za ka gizo gizo wal asad za ka a yauke ne yake zaki sumbula za ka dan ganniya ni za za ka tikeli a karamu za ka kunama kausu za ka baka dadi za ka dan akuya danu za ka guga hutu za ka kifi to haka za a ga su a jaridun larabawa masu nuna lokaci. To wahiya waɗannan manazalul kawaki bis sabati as-sayyara su ne manzilolin taurarin nan guda bakwai wanda su kuma matsayin sati suke masu sauri wanda suke gewaye duniya a cikin sati cikin sati da su ko wannan a wata wata suke gewaye duniya al-mirrikh to mirrikh mirrikh walau al-hamlu to yana da manzala da ake ce mahamlu wala akrabu to wa zuhurati ita kuma zuhura wala wala hasauru ita ke da sauru wal mizan ita mizani wal mizan da mizan wa udari da udari ita kuma wala hul jawza tana da jawza wa sumbula tana da sumbula wal qamari shi kuma qamaru lahu wala husratan yana da sartan والشمس إذا كما تولانا الشمس ولها الأسد ينادى أسد والمشتري ده مشتري وله والمشتري مشتري توالا مشتري وله القوس شيكم ينادى قوس والهوت ده هوت وزهلا إذا كما زهل وله الجدي تنادى جدو تنادى جدي ودلو كما تنادى دلو وكاجي سيدي كما تنادى سيدي wanda ya kai ga yana da ya shiga yamaya wanda hisabin shi nisa ya kai yana sanin saurari to ya san wannan bayanin wa zayyanaha mun kawata sammai birka waki da taurari linnazirina ga masu kallo wa hafidnaha min kulli shaytanin rajim wa hafidnaha mun kiyaye sama fi sobi da taurari masu bakin wuta min kulli shaytan daga kowane shaytani rajima abin jefewa illa man istaraqa sam'a fa atba'ahu shihabun mubin in har kaga wani shaytani ya kai sama to illa man istaraqa sam'a sai wanda yaji tsata shi ai kadfa ya je fauto shi ya dawo to shi ma yana zuwa fa atba'ahu shihabun mubin wani tauraro mai bakin wuta zai bi shi mabayyane ai yabi'u yana haske wayo riku ya kona shi aw ya kubu ko kuma ya rarike shi aw ya kubila ko kuma ya bata mai hankali wala rada madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa am وأنبتنا فيها من كل شيء موضوع wala arda kasa madadna ha mu muka shimfiɗa ta wa alƙaina muka je wa rawasi manyan duwatsu biya a cikin ta ai jibalan duwatsu tawabi ta kafafo lalla ta taharraka dan kacce motsi da ahla da mazuwanta wa ambatna sannan muka tsirata min kulli shay na kowane abu fiha a cikin sa a cikin kasa mawzunin wato abun kwatantawa abun aunawa ai malumun abun masananne muka dara abun kwatantawa وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين wadanna lakum fiha ma'aisha muka sanya muku dalilin rayuwa wato abinci da 'ya'yan itace da sutura da duk abin da za ku ji daɗin rayuwa da shi mun sanya shi a cikin ƙasa a cikin ƙasa da in ya ce da na- a watan shi ne ma'aish biliyai mina timari na 'ya'yan itace wani hububi da ƙwayoyi wadanna lakum sannan muka sanya muku mallarsun da gobe raziki na wanda ba ku ke ba su abinci ba muka ba ku muka ba ku abin da za ku baiwa wanda ba ku ke ba su abinci ba min al'abidi na bayi wadda wabi da dabbobi wala an'ami da dabbobi na gida fa inna ma yarzuqumullahu duka waɗannan da ku da su duka Allah ke azurta su وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم wayan ai ma min sai in babu wani abu illa inda na khaza'inu face taskokin suna wajen mu ai mafati khaza'inu mabudan taskokin sa wa ma nunazzilu ba mu wa ma nunazzilu ba mu saukar da abin nan illa bi kadarin sai da gwargwado ma'alumin sananne ai ala hasabil masali daidai da maslahohin dan adam inda ana sako mana abubuwan da suka yi kalma da cikin lalaci yanzu sai ka Allah kakka samu tun daga farko za ka taso matsayinka a wajen kuɗi baka wuce yan biyar ba ka ƙara ɗagawa ka kai yan goma ka ƙara ɗagawa ka kai naira ishirin ka ƙara ɗagawa ka kai yan hamsin ka ƙara ɗagawa ka kai yan ɗari ka ƙara ɗagawa ka kai yan ɗari biyu ka ƙara ɗagawa ka kai yan ɗari biyar ka ƙara ɗagawa ka kai yan dubu to an fara samun mukami kenan to daga nan sai a ga shin dubu ɗaya ta dace ma da ka ɗaga ta a baka dubu ɗaya da ɗari biyar kana daga ta a baka matsayin dubu biyu kana daga ta to wanda ke an wanda ke an sa FDR shin dan ka dauko naira dubu yaro ka ji mai zai ga darajar ta sai bai san ta ba me yasa bai san ta ba bai da bukata da ita to ka ji kuma ubangiji kenan to kai in haka misali dan mukamin dan matsayi ka samun dubu biyar ran da kana samun dubu biyar kai kana murna kana harka ran nan sai kai cikin da dubu hamsin hauka cewa za ka yi saboda su zai duka na cikin kwakwalwarka to shi sa Allah ke sako mana daidai wa daidai in ka ga Allah ya sako ma daidai din ka kenan kakka ne kallon shin Allah da za a zubo ma su ɗayan biyu ko ka haukace ko kuma ka lalace imanin kai ɓaci to shi yanzu a baka daidai buƙatarka wani sai ya je da ƙyar ya ma cika buƙatun tashi wani kuma yana zuwa tun ma kai fita za ta zo mashi kowa da yadda Allah ya buɗa mai kofa
وأرسلنا الرياح لواقها فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم وما أنتم له بخازنين wa arsalna mun sako arriya iskoki da waqi'a dan su zama kilili ayatul qawl sahaba ita ke wa girgije kilili bayan talo sai ya cika ma'an da ruwa ya zan ga lokacin da ana cika iya ba ana kilili da an jo juya iska kana juya iska sai ga san lokaci kana sai ga jirage zai sun haɗu suna haɗuwa sai ga suna ju sai hadari ya samu sai ruwa fa anzalna muka saukar da ma'an ruwa minas sama'i daga girgije ba sai na kuma muka shayar da ku ruwan nan kun san wa ma an tun da huga kaji ne ba ta saskaci ba hannun ku take ba ko ai lai sa ta kaza inuhu gaskokin ruwa ba su kasance ba bai aidi su a hannuwan ku sai dan Allah da ruwa hannun mutane yake da shekara nawa za a yi ba a yi damina ba kuma kuɗin da za a je a kamo wanda ma ya isa har ya kai ka zai magana ga wanda zai turo girgije su turwa an sai baka mai isan ma ya je ya ganshi shi ma sai Allah ce shi kama hikimar Ubangiji da yake sunan shi Ar-Rahmanu to sai ya kasance duk abin da ke da daraja wanda halitta ke bukata sai Allah ya kame shi ban muka shi ka gare ruwa wajen na min almai kullu shay'in hayy ko ba Allah ya sanya kowane abu mai rayuwa ya bukaci da ruwa ba to sai zama da darajar ruwa sai Allah ya aje shi a hannunsa ya sa shi da arha amma turare ba eh zama da baban banza yake ga Allah ya banza yake ga halitta to sai Allah ya yi wasa da shi ya ce mu ga mu dan adam ka ji kwalbar turare na garwa nawa za ta saya na na jarka nawa za ta saya na ruwa to ga gani to wane ya fi amfani da turaren da da ruwa to ga ji shi ya kamata ya tsada to amma saboda rahama ubangiji sai Allah ya mai da shi arha ka dubi iska da muke shaka saboda amfanin ta da halittar dan adam da darajarta to sai Allah ya yi bata a hannunsa kyauta yake ba da ita da ya mika ma wani ba da duniya yanzu ba mutane da ba halitta da yawa wani ko ba dan keta ba ya manta ya shagaltu ya manta ba ba man ko da ko bice da rage in al'amuran su za ta manta ba ba gabi kaza ba ko kuma ba wanda ka manta to harkoki sun mai yawa ya manta da bangare kaza suna da bukatar iska bangare kaza suna bukatar da ruwa ya manta sai ya tuna ta kai wallahi na yi kuskure na bin sai mu za su da kaga ba ma ba ma mai keta ba kenan to a yanzu ko fa sai ta za a kana ruwa a je mafi a je birane masu amfani da famfo mana gani yadda suke cin wahala saboda Allah ya yi karuwa hannun mutane ba ganin ana cin wahala ba a je birane yadda suke amfani da iya kwandishin suke amfani da fanka saboda Allah ya yi sirrin iska a hannunsu a hannun mutane kaga dan bini cikin wahala yake ko da wuce shi ko dan kauye fa da iska ta hannun Allah take lahiya lau ya je ya shaƙa ya shaƙa ya ma fale banda wanda yake shaƙa kafofin birgashin su masu tsirga kyauta ko kwabo babu.
Wa inna lana hannun nuhuyi wa nuniyar wa na hannun warisun.
Wa inna mu lana hannu mu nuhuyi muke rayawa wani mutu muke kashewa. In kaga mutum ya mutu mu muka kashe shi ba wani ba. in ka ga mutum ya rayu mu muka tsare muka muka raya shi ba tsaron wani ya sa ya rayu ba to da mutuwa da rayuwa da mutuwa duka na Allah ne illa dai in wanda ya zaɓi alkhairi sai Allah ya shirye da shi ga aiki alkhairi wanda ya zaɓi sharri sai Allah ya shirye da shi ga aiki sharri in kai aiki alkhairi saboda shi ka zaɓa sai a ce kai kai Allah ya yi amma ya yarda da kai kai haka in mutum sharri ya zaɓa to sai a wakilta ta ga aikin sharri da sharrin ya faso ya faru daga ina ya fito daga Allah amma tun da shi kai ka zaɓa sai a jingina shi gare ka wani hadal warisu na kuma a ƙarshe mu ne masu gajewa ai albaku na masu wanzuwa na risu jami'a alkhalki za mu gaje dukkan halitta ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستاخرين wala kada alimna almustaqdimina mun fi san wanda suka gabata minkum cikin ku ai man takaddama wanda ya gabata min hamil alkhalqi na halitta min ladun adama tun daga adamu har zuwa yau mun san mutum nawa ne ya mutu mutum kaza yana bangare ka yana nahiya kaza mutum kaza yana nahiya kaza a nahiya kaza suna a jiha kaza a jiha kaza suna karamar hukuma kaza a karamar hukuma kaza suna a bangaren me yake ake ce mai wajen bangaren abin da kansiloli mazaɓar kansiloli a mazaɓar suna wadda mun san wadda da suke a wadda da suke mun san yanki mai anguwan da suke a mai anguwan da suke mun san gidan da suke a gidan da muke mun san ɗakin da yake kuma mun san sunan shi mun san ran da muka halice shi mun san ran da ya zo duniya mun san shekarun da ya yi mun san abinci da ya ci mun san abin da ya sha mun san inda suke taka mun san duk wani tasarrufi da ya ba abin da yake koyi a lissafi har zuwa yau in ji Allah wala kada alim nan musafirina musafirina kuma wanda ke tafen ba su zo ba mun san mutum nawa ya rage mun san mutanen da suka zo duniya suka mutu mun san wanda ke a raye a cikin duniya mun kuma san waɗanda ba haifa ba har zuwa har zuwa tashin kiyama duk adadin sa yana na a tare da mu kai ko ka san ko da ko yayan ka suka yawa sai ka rika tambaya yanzu kwana biyu sun wannan dan gidan wane ne ko ko malami ne almajiri suka mai sai ga almajiri su ya gita bai gane su ta ji ba yan kogo cikin cokali ta rikice kare ta to ka juro ya mai halitta duk yawan mu ba abin da yake ya shiga tuga ubangiji ya san na farko tun daga halitta adamu har zuwa yau wanda ya mutu yau to ya san ko su waye ya kuma san sunayen su ya san inda su ya san lokacin da aka haife su ai shi ya ce to kuma ya san mu da muke nan wanda ake kaidin halin rayuwa ya san ko mutum nawa ne yanzu a cikin duniya ya kuma san nawa ne za a haifa yau to daga nan kuma ya san mutum nawa ne yake kan layi suna jira lokaci ya zo a ba su izin su shigo
وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم wa inna rabbaka ubangijin kan waya hasiru shi zai tara kayansa dan inna shi hakimin mai hikima ne fi sun yi cikin aikinsa in ba hikima ba ya za ya ta faru alimun masani ne da kalbi da halittarsa
ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون wala kada halakana da insana mun halicci mutum adama shine adamu min salsalin daga busasshen yanku ai dinin ya ji sun busasshen yanku yusma'u lahu salsalatun wanda ya an kyanka sashi za a je na ƙara to haka Allah ya dan adam eh haye haye halitta adamu kai ai sautun sa murya idan kira an kwankwasa shi mun halicce shi ne min hama'in daga wani ƙasa farfakar ƙasa ai dinin aswa daga yanku baki masnunin da muka faɓa shi muka bashi sai da ya fara wari wato da aka da aka ɗebo ƙasar adamu shi ita ce salsalce to da aka aje shi aka faɓa shi eh, bayan ya shekara ara- dubu arba'in to sannan sannan bayan shekara dubu arba'in to sai Allah ya canja sai ya faɓa halittar shi da ya faɓa halittar shi shi ma da aka faɓa shi aka bashi ya bushe sai da ya shekara dubu arba'in ma'ana dai a shekara halittar ɗan adam a dubu arba'in kai dubu arba'in dubu arba'in har su uku nawa kenan ɗari da ishirin ko shekara eh, dubu ɗari da ishirin to haka ɗan adam shi kuma Allah ya yi- ya halitta shi a cikin suyayen ɗan adam ɗin idan ya zauna idan maniyin da Allah zai halitta zai sanya halitta a cikinsa don ya shiga mahaifa to za a bar shi wanda ba zai halitta Allah ba zai halitta ba to zai narke shi shiga cikin jinin wanda ya shiga cikin hanyar jini zai je sai ya zama lafiyarsa to wanda Allah zai halitta to sai ya bar shi a mahaifa idan ya bar shi a mahaifa zai kwana arba'in ana gade shi idan ya kwana arba'in to sannan yana cika kwana arba'in a arba'in na ɗaya ya fara jirgita zai fara zama jini to zai zauna jini taron jini yana kwana arba'in idan ya kwana arba'in yana taron jini to yana cika arba'in arba'in na ɗaya zai fara jinin nan zai fara zama tsoka to zai zauna ya zama tsoka kwana arba'in to idan ya shiga kwana arba'in to a na arba'in da ɗaya shi ne sai Allah zai sunanta sunan take za a yi ta zama mutum yadda ka san ka gangare haka ake halitta ɗan adam haka jindin sa ba yana girma ne jindin na suke yana girma ai zan babu shi yasa in mace ta yi bari ta sabon abin nan da ka gan za ka kama ka gangare ko mutum ne to arba'in so hudu kwana arba'in so hudu nawa kenan ka ga ɗari da kwana ɗari da ishirin babanka ya yi shekara da- ɗari da ishirin kai ba dubu da dubu ɗari da ishirin a ya yi shekara ɗari da ishirin don yana eh, kai kuma ka zauna kwana ɗari da ishirin ka yi ta samu gado kenan na ubanka kenan
والجان خلقناه من قبل من نار السموم والجنة وبان الجنة والشيطان إبليس أي أبا الجنة وبان الجنة وهو إبليس فينا إبليس خلقناه شيك ومن هلتيش من قبل كاتن هلت أن آدم أي قبل خلق آدم كاتن هلت أن آدم من نار السموم لك تتوتا بلانتا أي هي نار إتتي وتتيك لا دخان لها با حياكي أغريتا وإذا تنفذ تكي شغات المسان أكفر غاشي ita azaba da za ma wata wata azaba da za ma yan wuta to haka ita kafa gashi kawai take bi misalin ta kamar wanda ya yi zazzabi ne aka mai allurar kulorokun ba ta mai kyau ya yake jin ta to yam yam yam haka raɗaɗi to wala aka ɗan wuta ake saka mai irin wannan azaba
وإذ قال ربك ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون وذكرتنا وذكرتنا إذ قال ربك سند أبنجد كيتي للملائكة إذ قال ربك للملائكة سند أبنجد كيتي ما ملائكة inni halikun bashara ni mai halittar wani mutum ne min sultanin daga busassar ƙasa ya koma min hamayin baka ƙasa sannan kuma masnuni ya kuma kuma ƙasa da yake bincikakka kwaɓaɓɓa wadda saboda ai ka san kun ana kwatin ƙasa idan ta jika ta jika me kake yi to haka shi ne irin wani masnun kenan فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين sai za sawaitu idan na cika su na daidaita halittarsa wanda fakati na gudanar da min ruhi ruhi na fi cikinsa fasara hayyan ya zan mai rai zuwa idafatin ruhi rabacewa min ruhi dinnan ilai zuwa ga adamu da shirifin da adama ai girmama ni ga adamu adamu in ba haka ba kowa ruhin ruhin wai na Allah ne to amma ka ga shi saboda a girmama sai aka ce min ruhi to na yi masa haka faka uku faɗi sajide kuna masu jira lahun gare shi sujuda tahiyatin amma sujada irin ta gaisuwa bil inhina ya taran kwasawa haka dukawa فسجد الملائكة كلهم أجمعون فسجد الملائكة ملائكو ko suka yi sujada kullu mu dukkan su ajma'una dukkan su fi takidani kaga akwai takidi biyu fasajada الملائكة malaiku suka yi sujada kullum takidi na farko kenan ajma'un takidi na biyu إلا إبليس أبي أن يكون مع الساجدين jimlar duk jimlar mala'iku sun yi jada sun yi sujada illa iblisa in ban da iblis huwa abul jinni shine uban aljannu kana a lokacin ya karance bainal mala'ikati yana cikin mala'iku aba sai yake an yakuna ma'a sajida ya kasance cikin masu sujada قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين kana ta'ala ubangiji madaukake ce ya iblis ya kai iblis malaka me yasa ne ka ne Allah ta Allah ta kuna ma'a sajida ka kasance cikin masu sujada ita latin nan za'ida ce
قال لم كن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون Lala sai sai ɗaya ce lam a kulli azwaj ban wa iya jin zan yi sujada ba ai layan bagili bai kamata a gare ni ba irin matsayina ana zuwa in yi sujada da basadin ga wani mutum da kalaka sau da ka halice shi to ka ga nan yamaki tunda aka ka da bai shiru ya shi libasarin kawai kai ke kalaka sau tunda har Allah ya halice shi ka ga dan su da Allah kenan ko to tunda Allah ya ce kai mai yayi yake yi ka ga yi mai amma da cewa ai umma sujada Allah kuma umma wani mutum ba zan iya ba ai na yi shirka kenan to amma tunda izini ya zo magana shirka ta tashi salakata da ka halice shi min salsalin daga busassar ƙasa min hama'in ya koma baka ƙasa masnonin ya ƙare da jirkitar ƙasa mai wari wadda ta jirkita قال خرج منها فإنك رجيم
na'am sai ƙara sai ubangiji ce afro fita min hada kasa daga gare ta ai min aljannati daga aljanna wakila aka ce a min samawati samman ma aka kore shi daga gare ta in sai ka inda na sa ka aiki ka ki yi waje su sai in naka rajimu kuma ka je kai abin korewa ne وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين wa yana alaika la'anaka la'ana kuma ta tabbata akan ka tun daga yau din nan ila yau mai dinin har zuwa ranar sakamako قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون kaga kamata yi da yayi da yace ubangiji ya ubangiji ya zan na tuba a yace mani ai mana kaza ai mana kaza amma da yake mara arziki Allah ya wuce sai rabbi ya ubangiji fa anzirni sauran ramin ila yawmi suna. ina dan neman zikiri har zuwa ranar da za a tada mutane قال فإنك من المنذرين kana ubangiji ce fa innaka kai min almunzirin je kana cikin wanda za a saurara mawa إلى يوم الوقت المعلوم ila yawmin waqtil ma'lum har zuwa ranar wani lokaci sananne waqtil waqtil nafatil ula lokacin da za a yi huri na farko a nan lokacin nan wato duk abin da ya rage duk bala'o'i da kaddarori duk waɗanda ta kwasa sun mutu da dalilin kaza wani da wanci da wani da su wani an mutu ta dalili kaza an gama duk waɗannan waɗanda duk suka tsallake waɗannan to su ne su kuma sai a sai a- sai a yi hurin kaho na farko ana hura kowa sai ya mutu daga nan ne shi ma shaitan zai mutu to shi da shaitan abin da ya bukata a ba shi jinkiri har zuwa ranar kiyama kaga ba zai ba zai tantance mutuwa ba to ga yako ya ce ga yako ubangiji ya ce kullu nafsin za a yi kashin wata ko to shaitan bai da rai to yana cikin wanda za a tantance ta to shi yasa bai samu wannan damar ba da ba da ubangiji ya ce to sai Allah ya kyale shi har ranar mutuwa kaga shi kenan ba ba- tunda bai mutu ba ina magana azaba to babu azaba to sai Allah ya ce an ki za a baka dama amma za daga nan zuwa ranar da za a yi burin kaho na wasu kowa ya mutu ra wannan an yi har shekan shi ma zai mutu sai an yi shekara arba'in da wannan huri to sannan a yi burin sati tashi to a wannan zan- shekara arba'in din nan duniya tana nan tana tarai da rayuwa yadda take illa ba kowa a yi ruwa lokacin ruwa a yi ruwa lokacin hunturu a yi hunturu lokacin zafi a yi abubuwa su shi su tsiro su bushe su lalace a sake ruwa sai an shekara arba'in komi da komi shi ma ruwan saman nan abin da ya burbuge abin da ya burbuge ka san ana ruwa ba gyara ai ka ga abubuwa mai za su ta yi faɗi za su ta yi ko to abin da ya faɗi abin da ya rage bai ragu ba kamar yadda mutanen da waɗanda ba su mutu ba sai mutuwa sai hudurin hudurin tsawo na farko suka mutu to su ma gine-gine da duwatsu da sauransu to ga an yi wannan jehuri na shi to komi zai girgize ƙasa za ta yi girgiza komi ya baje da kuma fat guda to an gama wannan to sai Allah ko sai wani ruwa ya hada wani hadari da ya hada hadari to me kake da tun zai zuba ruwan mani shi ko za ki ruwan mani ruwan mani ta sa ta sa ta sa ta sa da an yi ruwan mani na to halittun da ke ciki ana hure za a saka ta tsage kowa ya fito
قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين kana sai sai dan ya ce rabbi ya ubangiji bima a gawaita ni saboda fatawar da kai mani kaji sakamakon da zai ma Allah a jawabin da zai ma Allah kenan saboda fatawar da kai mani wali ba ko kuma aka ce ba lil kasmi na rantse da fatawar da kai mani to jawabin nan suwan nan la uzayyinanna lahum sai na kawata musu alma'asi ta ta ta ta fil ardi a cikin kasa wala uguyanna wa in fatar da su ajma'il baki dayan su إلا عبادك منهم المخلصين illa ibadaka in banda ba in kaga wanda babbar dabba illa ibadaka sai bayan ka wanda yake minhum cikin bayan nan wanda suke almukhlasi ne tsarkaka ayyul mu'minin sune mu'mine minhum daga bayan ka kaga shaytan ma ya guji kariya kaga ai bagen mahallin menene wurin nan kamata ai mahallin cika baki in kuna faɗa da mutum ai duk da ka za ka faɗa mai karhin ka da shi kake da shi da wanda baka da shi ma duk za ka faɗa mai dan barazana to nan wurin da ya kamata ne ce ɗaya barazana ya ce zan halaka bayan ka baki ɗaya dan yin sa ga Allah amma sai ji tsoron ƙarya ya ce zan halaka su amma ka sai mu ne kadai wannan ban da ƙari a gare su to kaga shaitan ya zuri ƙarya amma kai musulmi ka ranka ƙarya har ma ka gayyato Allah a cikin ƙaryar billahi allazi la ilaha illa huwa wallahi tallahi na rantsa da Allah haka ba ai ba ko ko an yi kuma ya san ƙarya ne kaga Allah zai gane mai haka sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a yaminul fajira tabarul bala ta ta menene al yaminul fajira al takawul bilada tabaka ta ta ta ta menene al yaminul fajira takawul bila biyar ko takawul biyar balaka rantsuwa na ƙarya to tana rubuta arziki tana rushe gidaje to in arziki ya tashi da ya gida ya rushe to mai yawan rantsuwa baya arziki za ka kiyaye in ba irin rantsuwa ta tubul ba ta wadda dama Allah ya yace lagawli ya lili ko ya fi san rantsuwa wani kaza ne wani kana so wani za ka kaza wallahi a'a wallahi i i wallahi a'a wallahi kaga ba niyya to wannan Allah ba zai ma komai ba
قال هذا صراط علي مستقيم Sani sai ya ce ha za su raɗin wannan hanya ne mustaƙimin madaidaici alayya gare ni.
إلا إبا إلا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين Inna ibadi lallai kan bayina da kace in ban da su. To na san wannan laisa laka alaihim sultanin ba ka da wani karfi na batar da su. illa face manan tabaka wanda ya bi ka min algawina na batatu ayil kafirin sune kafirai wa inna jahannama la mawhiduhum ajma'in su ko wanda ka batattun nan wa inna jahannama wuta jahannama wuta la mau'iduhum ita ce makoma su ajma'ina baki daya ai manta da ka wanda ya bi ka ma aka hajja kai din laha sab'atu abwab لكل باب منهم جزء مقسوم laha sabatu abwabin tana da rufi bakwai wato hawa bakwai ke ga wuta li kulli bado kowane hawa min hana wuta minhum to jizan akwai wani rabo minhum na kafire makasumu abin rabawa wani a kai shi hawa na kaza wani a kai shi hawa na kaza matsayin girman kafirci su matsayin girman da matsayin rufin da za a kai shi a wuta إن المتقين في جنات وعيون innal muttaqina su ga ma tsoron Allah ka jira dan Allah kenan cizawa a hura da an ciza sai a hura to haka ma mutum mai wa'azi haka ake so ya kullu idan yayi idan yayi yayi to ya koma ko sai fadi ni'imomin Allah yasru wa bashir wa la tunatu ku rika yi ba mutane albishir kar ko da wasu ku rika tura mutane daga rahama Allah kuna ƙara tsoratar da su ubangiji ai kai ga zuciyarsu ta bushe to in ka faɗa azaba ka faɗa azaba sai kuma ka ce ubangiji mai rahama ne yana da kaza yana da kaza yana da kaza sai ka ajiyar zuciya sai ka ji daɗi to haka ana maka ubangiji yake in kana da ruwa sai ka je ka nemi abin da za ka samu rahama innal muttaqina ma tsoron Allah fi fi jannati suna cikin gonakai wa uyunan da idanun ruwa tajiri suke gudana a da take gudana a kankanciya a cikin gonakin nan wai tsali lau za ka ji an ce masu ادخلوها بسلام آمنين Udkhuluha ku shige cikin ta bi salamin da gaisuwa ai salimin bi salamin da aminci ai salimin kuna masu kubuta min kulli mafutin daga dukkan wani abin tsoro au ko ko ma salamin ku shiga tare da yin sallama ai salimin ku ce salamun alaikum wa dukhulu sai ku shige aminin kuna masu amintuwa min kulli faza'in daga dukkan wani tsoro ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين wanda za ana mun cire mun zare ma fi su dore abin da ke cikin kirazan su min gillin na kiyayya wato in mun dan aljanna suka je aljanna an cire kin komi ba ka kido ba magana kiyayya ba ka zuwa a juwa ne ni Allah ya ba shi nau'in gida kaza ni ko yadda aka duk ba su ganin wannan hasada ba ta a cikin aljanna ihwanan suna masu zama ƴan uwa to sannan ko muta ne masu daurantuwar juna ne ala sururin bisa gadaje ai la yanzu ba zo ila kafa ba abin dayan su ba zai sace su ba zai ga kiyar sace ba li daurani la asrati dan kewayawa zagayawan da gado ke yi biyun da su yana zuciyawa da su
لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين la ya masu fiha nasabun babu wata gajiya da za ta same su ranar a cikin aljanna wa ma hum su kuma yan aljanna ba su zama bi mukhrajina abin fitarwa ba min ha daga aljanna abadan har abada نبئ عبادي عني أنا الغفور الرحيم nabe ba da labari ya muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka ba ibadi labari nabe ibadi ka baiwa bayina labari anni cewa ni anni ni ana daga furmi ne mai yawan gafara lil mu'mini ne ga mu'mini ar-rahim mai jin kai bihin ga mu'mini وأن عذابي هو العذاب to الأليم ko da nace ka bai wa bayina labarin cewa ni mai yawan gafara ne mai kuma jin kai to kan wasu san take kace yanke kasi amni wa anna azabi azaba ta Allah ta ci da azaban Allah huwa al-azabul alim shi azaba ne mai radadi ونبئهم عن ضيف إبراهيم wannan sai wa muka ba su labari an bai shi Ibrahim ga bakin nan na annabi Ibrahim wa hum mala'ikatun su mala'iku ne isna ashara goma sha biyu aw asharatun ko goma aw salafatun ko uku to ko ma dai nawa ne minhum jibril akwai jibril cikin su إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلود in dakhalu alayhi sai da suka sauka ma annabi Ibrahim fa qalu salama suka faɗi wannan kalma ta salam قال سي إبراهيم إبراهيم يقول لما عرض عليهم العظيم الذي جرى مصر الأكل أجنسي فلم يأكل ويقبل السباع يقول كاي إنا منكم وجل مو منا جن صورانكم فما كان كويا كوكا بني أي خائفون مو أكوني غريكم قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم Kalu suka ce la ta wajar kakka ji tsoro bar- eh, Ibrahim inna mu rusulun rasul kamandannin uba yan aikin ubangijin ka ne kuma daga ƙarshe ma mu nubashir muna ma albishir bi gulamin da samun wani yaro alimu mai yawan ilimi ai dai ilimin kasirin ma abucin ilimi mai yawa huwa ishaqu shine ishaq kama zikir kamar yadda aka ambata fi hudin cikin suratu hud
قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قال سيد أبا شرطوني وتبشارة ذات مني على أن على أن على على أن مسني الكبر سبت شوى سوى يا شاتيني أي ما أمسي إياه تعالى شاف سوى أجريني sabu mai tuba bin mai tuba shi mutu wani mai albishir da ne za ku ma albishir in kun ta ma za ku ma albishir to albishir din ne za ku mai to ya faɗi wannan ne istifamu ta yaji wato tambaya ne na mamaki ni tsoho a ce zan haihu ai kula mana Allah sai shi
قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين Kalu suka ce basar na kamar maka alimcin ne bil haƙƙi da gaskiya fala ta kun kaga karance mana alƙalifi na cikin masu yanke kauna.
قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون Kala ya ce wa man ya kanado ai ba mai yanke kauna min rahmat rabbihi daga rahmat ubangiji fa inna na sai fatatu ai kafirin su ne kafirai.
قال فما خطبكم أيها المرسلون Kala ya ce to mu je a rike wannan sashi na Allah to zai ce ina so in ji amma ka ɗauki me ya sha'aninku ayyuhal mursaluna ya ku yan aike.
قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين Kalu suka ce ina wurin na mu an aike mu ne ila kaumin zuwa waɗansu mutane mujrimi na kafirai ai kaumi lodin mutanen lodu ne hilakin dan halaka su.
إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين Illa ala lutu in ban da lutu daga iyalinsa su kan ba ruwansu. Inna mu da muna jiwa masu tsere da su ne ajima'i da baki ɗayansu da imanin sau da imaninsu.
إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين Ko da muka ce kuma ba za mu yana halaka mutanen lutu ba, ai ba su duka ba ne, in lamra aka in ban da matarsa. Kaddar na ita mun kaddarta wanzuwarta, mun kaddarta halakarta, ina ita da min alghabi ne suna zo cikin masu wanzuwa, ai albaki na masu wanzuwa fil azabi cikin azaba da kufra saboda kafircewa ita kafira ce, don haka ita ba za ta shiga wannan amincin ba.
فلما جاء آل لوط المرسلون فلما جاء آل لوط المرسلون yayin da ‘yan aike suka je ma mutu suka je ma lutu, ƙala lahum sai ya ce masu, innakum ina ganin dai ku ƙawanmu mutane da mun karuna, ban dai gane ku ba, hanya ku na taɓa sanin ku, la a rubutun ban san ku ba.
قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون Kalu suka ce ban ji ina ka, ba fa za ka san mu ba. Dan mu mun zo ma ne da ma kanu da abin da mutanen ka sai sai sai yamta zuwa suna shakku ji cikin zuwansa, a wahuwal azabu shine azaba.
وأتيناك بالحق وإنا لصادقون wa ataina ka mun zo maka bil haqqi da gaskiya ne wa inna mu la sadiqun masu gaskiya muke fi kaulina yadda ka ji mun faɗa kuma haka kake ba kan فاسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد ومضوا حيث تؤمرون fasal da halaka ubangijin ka yace mu faɗa ma ka fita da daddare da iyalin ka bisa din a cikin wani yanki min al-layl na dare idan ka sa su gaba wacce bi sai ka bi adbarahum bayan su ai in su kai su kai tafi a halfahum bayan su amma fa da kai da su wala yantafi minkum ahad ka samu wani ya waiga cikin su liyan layar ranar kar ya ga azima ma yanzu lubiyar ya ga girman abin da yake sauka ma mutanen nata. Wa mudu wa mude haifa tumaru na inda aka umarce ku wuce ai wa huwa sham sham aka ce ku tashi ku je
وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وقضينا sai muka yi sako ilai zuwa ga lutu mun zo sakon zalikal amra wannan lamari ne wa huwa menene lamarin anna dajir haula karshen waɗannan mutane na lutu maqtuhun abun tumfukewa ne muslihi ne da sassafe ayyatin mu istisalun su tumfuke su zai cika ne tisabaya a lokacin safiya وجاء أهل المدينة يستبشرون to an gama ba na lutu labari to za mu koma cikin gari waje a halin madinati sai ga mutanen gari ba sun zo ya san suna ana farin ciki madinati ta zuma sunan garin mu- mu- lutu kenan wawan kawun lutin su ne mutanen lutu sun zo lamma uku jiru yayin da aka ba su labari an na fi baiti lutin a gidan lutu akwai murgan bakin waɗansu matasa ƙarfa dare tas ba ko jim bisa na ko masu kyau muhammad mala'ika su dai waɗannan mala'iku din da suka zo gidan nuhu ya san su zo suna mai abisan ko to su ne suke min waye ai ga baki ta abu dan an dan kwadayi sai ta ilil fahisa fahisa ce cikin aikata alfasha biyan da matasa ne su ne luwadi قال إن هؤلاء بيتي فلا تفرهوا mutanen gari na sun karo gidan nuhu sun zo gidan shi kala dutsen sai nuhu ya ce inna haula ku fa sani ku mutanen gari bai fi waɗannan mutane da kuka ne baki na ne falatar da wani kawai ku bani kunya kan kunya ta ni gaban baki na Wat- واتقوا الله ولا تخزون ku ji tsoron Allah wala ta ku zuwa kada ku ko wulakanta kada ku dozarta ni ku kunyata ni gaban bayi gaban waɗannan baki duka su kun saboda nufin ku iyawun bakin nan da filin fayi take da aikata alfasha bihim da su قالوا أولم ننهك عن العالمين ka ji har faɗa za a yi mani lodo kalu ka ce awalam nan haka an al'an a wai ba mu hana ka tara mutane ba ba wai in dai har ba ka san abin da muke yi to kaka sake a ga wani ba ko ba mu hana ka ba alal alamina ta daga talikai ai an ibaka ce aje su matsayin baki ai mu hana ka duk wani bako ya zama cikin wuri kaka sauke shi ne magani kawai amma mutum ka aje su da mu ko sai yi قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين kala sai lutu ya ce ha'ula'i waɗannan banati ‘ya'yana ne in kuntum in kun kasance fa'ili na masu aikata masu riduna abin da kuke nufi min ƙaza'i shahawati na biyan buƙatun sa'awoyinku to fa ta zauwa juhunna ku zo ku neme su aure sai in ba ku.
هذا لصلاة الفاتحة